yawwa to wannan hadisi wanda wannan manyan bayan Allah su biyu suka ruwaito da Abu Zar da kuma Mu'az bin Jabal a yi afuwa mun yi wajen kusan minti talatin akan bayanin su bayanin nasu ya kamata a yi shi duk da ma mun takaita ne saboda akwai fa'idodi da za mu amfana da su wajen son su ma kare da abubuwan da muka shi manzon Allah ya faɗi akan su wanda mu ma zai amfani mu insha Allah to Allah ya samu dace bi jahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to abin da suka rawaito wayannan bayan Allah biyu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi qala annabi yace ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah duk inda ka kasance ka ji tsoron Allah kuma shi tsoron Allah wani abu ne wanda yake an yi maganganu da yawa akan shi yana da ma'anoni da yawa za ka kalmomin kaɗan ne amma ma'anar da yawa ce to annabi da ya ce ka ji tsoron Allah haisu makunta duk inda ka kasance ko a wani wuri ne ko a wani zamani ne yana daga cikin fassarar da aka ma tsoron Allah shine cewa mutum ya yi abin da Allah ya ce ya yi ya bar abin da Allah ya bari duk abin da Allah ya ka kai duk abin da Allah ya ka ka bari duk da cewa wanda ya ce maka ka yin shi an ba da sauƙi ka yi iya yadda za ka iya amma wanda ya ce ka bari ba a ba da sauƙi ba kawai ka bari aka ce wasu ila aliyu na abi talib an tambaye sayyidina ali ibn abi talib karramallahu ta'ala wajhahu Allah ya girmama maɗaukacin sarki fuskar shi bayya bautar gumki an tambaye shi an takwa sai na ali aka ce mishi menene tsoron Allah fa qala sai ta hiya al-khawfu min al-jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahil sayyidina ali ta abinda ce ma tsoron Allah ita ce tsoron Allah mai girma da kuma yin aiki da abin da ya saukar da na alqur'ani da kuma dangana da abu kaɗan ko kaɗan Allah ya baka ka dangana da shi da kuma tattali shiri ga ranar tahiya ita ce ranar tashin kiyama to in ka gangama wannan abubuwan duka kana tsoron Allah ka yi aiki da alkur'ani ka dangana da abin da Allah baka koda kaɗan ne kuma kana tattalin ranar tashin kiyama wannan shine tsoron Allah sannan kuma shashin malamai sun ce takwallahi tsoron Allah ta'ala madaukin sarki Allah ya raka haisu na haka wala yafqadaka haisu amaraka shine kar Allah ya ganka inda ya hane ka kuma kar ya rasa ka inda ya hore ka shine tsoron Allah da haka tsoron Allah nan Allah da kanshi ya yi wasiya ga mutanen da da mu duka Allah ya ce walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah haƙiƙa mun yi wasiya ga wanda muka ba ga wanda aka ba su littafi gabaninku har da kuma mun muku wasiya cewa ku ji tsoron Allah an ittaqullah to dan haka tsoron Allah nan shi ma magana a kan shi kaɗai ta ɗaukan mana awowai amma dai a taƙaice abubuwan nan da aka fi da biyu Allah ya ce ka yi da annabi ka yi Allah ya ce ka bari ko annabi ya ce ka bari ka bari wannan fa shine ake nufi tsoron Allah a cikin magana akwai wannan akwai magana da ya kamata kai akwai daga a cikin kallo a cikin tafiya cin abinci yin sallah ɗayan ta Allah uwa uba zama da iyali kasuwanci azumi hajji kowane abu a cikin shi akwai abin da Allah da annabi sai horo akwai abin da sai hani to ka yi wancan ka bar wannan tsoron Allah ke abin da ake nufi kenan kuma yana da amfanoni da yawa tsoron Allah in wani tasbir wata takula da rukun kaidin shi'an kenan kaidin makiya ko wani abu in dai za a yi haƙuri da in za ku ji haƙuri in za ku yi haƙuri kuma tsoron Allah to kaidin su ba zai cuce ku ba ka gani ko sannan kuma in aka ji tsoron Allah to Allah yana gyara muku ayyukan ku gafarta muku zunubai da yake lokacin da ya ishe balle in karanto su sai inna akramakum inda Allah ya tafakum lalle ne mafi girman ku a wurin Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah ga yanan dai alladina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah thumma nanjil ladina ittaqu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa'iddat lil muttaqin kaga ashe al-janna ma an yi da tanadinta ne ga masu tsoron Allah su wa man yattaqillah idza allahu makhraja duk wanda zai tsoron Allah to Allah zai sa mishi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kuma ya arzuta shi ta inda bai ya zato wannan aya wadda muka karanta an ce ta sabka ne fi Auf bin Malik a cikin wani wanda ake mishi Auf dan Malik al-Ashja'i radiyallahu ta'ala anhu eh asfara al-mushrikuna ibnan lahu mushrikai suka kane dan shi suka bautar da shi asir kenan ribataccen bawa kenan mushrikai suka ribaci dan shi a matsayin bawa suka kame shi suka bautar da shi isan ma salima ana ce mishi salima dan nashi fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wannan Auf dan Malikin sai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وشك الفاقة يجاجا تلوتي إليه زوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيتي مع النبي إن العدو للين مكي أسر ابني يا ريبة الدانا يا تهد شيء مسعين باوا وجزعت الأم كم وشتا ججياتها كاسا حقويا فما تأمرنا تو النبي مككي هو رمد شيء فقال صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي اتق الله كجسورا الله واصبر كما كي حقوي وأمر كما كي wa amuruka afwan wa amuruka annabi ce kuma ina horanka wa iyyaha kuma matakka ma ina horanta an tastaksira ku yawaita min qawli la hawla wala quwwata illa billahi alazim daga fadan la hawla wala quwwata illa billahi alaliyyil azim shikenan fa adal baiti sai komo gidan shi wa qala li imra'atihi yace ma matashi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amarani ya hore ni wa iyyaki kema ya hore ki an nastaksira cewa mu yawaita min qawli la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim daga fadan la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim fa qalat sai wannan matar tace ni'ima ma amarna bi kai ma dallan abinda annabi hore mu da shi shikenan sai suka gaggauta suke ta karanta wannan la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim fa ghafala al-adu an ibnihi shikenan wannan mushrikan makiyan nan wanda suka kame dan shi sai suka rabkana gani da dan shi fasaqa ghanamahum kawai basu lura ba sai ya koro dabbobin su waja abiha sai ya zo da wannan dabbobin ila abihi zuwa baban shi wa hiya arba'atu alafi shatin kuma su awaki wajen dubu hudu ne duk da cewa shat ana kiran shi ko akuya ko tunkiya duka to kaga wani ikon Allah da yana cikin bakin ciki dalilin fa'idar da annabi ba su la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dan nashi Allah ya sako shi kuma ya zo mishi da dukiya ta wajen dabbobi dubu hudu ka kenan Allah ya gaskiya da yake wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai aka ce to akan shi ne eh wannan ayan nan ta sauka to don haka eh manzo Allah sallallahu alaihi farkon umarnin da ya a cikin wannan hadisin yace ittaqillaha ka ji tsoron Allah haisu ma kunta duk inda ka kasance cikin ɗayan ta Allah ka ɗayan ta Allah hakika na ɗayan ta kakka mishi mummunan ɗayan tawa kuma ka bauta mishi kakka bauta ma wani shi kar ka saba mishi ka ji tsoron Allah abin da yake kai kai abin da yake ka bari ka bari a cikin dukkan mu'amaloli tare da manzon Allah habibin sallallahu alaihi wasallam tare da makwabta da yadda muke yin sallah mu yi ta irin yadda Allah ya ce kar mu gaggauta ta ko mu saba lokacin da komai wasu abin da ba su dace a cikin komai akwai tsoron Allah to annabi ya ce to kai shi haisu ma kunta sannan kuma manzo Allah sai yake wa atbi as-sayyi'ata al-hasana kuma ka biyo bayan mummunan abu da kyakkyawan abu ka biyo bayan mummunan abu da kyakkyawan abu in wani abu mummuna ya fito daga wajenka to biyo bayan shi da wani kyakkyawan abu kamar yin sadaka ko sallah ko azumi ko istighfari in kai haka nan tamhuha tana shahiya ma'ana ita wannan kyakkyawan abin da kai na daga baya sai ya shafe ya gusar da ya tafiyar da wannan mummuna aikin da kai kamar da dama Allah ya ce innal hasanati yuzhibuna sayyi'at lalle ne kyawawan abubuwa in aka yi su suna tafiyar da mummuna dan haka koda shedan ya ya ya yarin shayi mutum ya aikata wani abu wanda yake mummuna to bayan shi ya aikata wani abu wanda yake mai kyau sai tafiyar mishi da wancan amma ba ta akai ba kuma kawai ya zo ya yi ta yi da gangam a wannan Allah bai raba da haka wannan ya zama to izgili sai Allah ya hallaka shi wal iyad billah sannan kuma malamai sun ce in babban sabo ne wannan ana nufin ƙananan sabo amma suka ce manyan sabon dole sai an tuba kenan ko da za a fassara wannan hadisin da cewa suna daga cikin wa atbi sayyi'ata ko da as-sayyi'atan anan ana nufin da ƙananan sabo da manya to amma suka ce ita ƙananan saɓon yin hasana kare zai tafi da ita amma su manyan saɓon hasanar da za a musu anan shine a tuba shine a tuba kenan sai an tuba irin su zina luwaɗi shan giya annamimanci ƙarya yi da mutum wannan ba aikata kyakkyawan aikin ba kaɗai zai tafi maka dole he ka tuba ka bari to sannan wannan shine hasanar da za ta tafi maka eh, da su sannan kuma eh, ruya an ruwaito anna rajulan cewa wani namiji جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا زورا أن نمت إرادة أمنت الله صدبت أجريش فقال سيتي يا رسول الله يا من زن الله إني الممت للينني ناي زنبي أي أتيت بذنب عظيم معنا نازور زنبي من جمع فبماذا إيه، يكفره عني آه، فماذا عفوا فماذا يكفره يكفره عني تو منين زي كان كريم وانا زنبن دني بابا فقال سيما زعل الله سوسم يتي ذنبك أعظم أم السماوات تو زنبن كشي في جرما كو سمي فقال ذنبي أعظم يتي ما النبي أي زنبي نايا في سمي جرما فقال سيما زعل الله يتي ذنبك أعظم أم الكرسي تو زنبن كيف جرما ko kuma kursi faƙala dambi a'zam ya ce ai zunubi na fi girma ka gani kenan daga nan aka san cewa kursi ta fi sammai dukkan su girma sannan kuma faƙala manzo Allah ya ce zambuka azamu amil arshu to zunubin ka yafi girma ko kuma al arshi daga shi kuma kenan ya fi kursi girma faƙala sai wannan mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zambi a'zam ya ce kai zunubi na fi al arshi ma girma faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zambuka a'zamu amillah to zunubin ka yafi girma ko kuma Allah ma'ana rangwamen Allah to shikenan kamar yadda mai sharhi yake qala to sai manzon Allah sallallahu alaihi sai wannan ban Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi bal afu wallahi azam bari dai rangwamen Allah shine mafi girma daga zunubi na fa qala alaihi salatu wassalam to sai manzon Allah tsira da amsa Allah sabata a gare shi yake alayka bil jihad fi sabilillah to na hore ka ka tayi kai jihadi na yaki cikin ɗaukaka addinin Allah fa qala sai wannan ban Allah wanda ya zunubin nan ya manzo Allah sallallahu alaihi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni lalle ne ni lamin ajbanin nas ni ina daga cikin mafi tsoron mutane mai tsoro kwarai kamar a ce soko shine ake ma ajubun tsoro wanda yake ya kai gaya kamar lashe ke da tura su ita musulman lashe ne ai azafuhum qalban ma'ana ni ne mafi ramanin su wajen zuciya yace ai ni ne mafi tsoron mutane kenan kaga tsoro ko da shahadi bai yi ba walaula anna ahli tu annisu ne to ai ba dan iyali na ba matata tana ɗebe mini kewa idza kharajtu laylan in na fito da dare ma kuntu af'aluhu da ko fitowa ma bana iya ba dan tsananin tsoro na ma af ma kuntu af'aluhu qattu da ko su ɗaya bana iya haka nan ba fa qala si annisu sun yace to alayka bisiyam yace to ka tai kai azumi na hore ka da azumi fa qala sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi na rantse da Allah ya rasulullah ya manzo Allah ma ashba'u min khubzin qattun banna koshi daga gurasa ko so dai ban taba koshi daga gurasa ma'ana talauci gare ni abincin da zan ci ma an koshi ban taba ci ba in ci gurasa an koshi fa qala to kai kenan zancen azumi bai yi ba فقال له سيمن زان الله صلى الله عليه وسلم يتي مشي عليك بالصلاة تو كتي كي صلى ناهوري كدين صلى في جوف الليل أتكن دري أتكن دري يعني سكن دري فقال سيونا بان الله وندي زنبي وندي هل ينزوي أنا نيما مش أبن دزي يمي زنبي شيخان كري تشي كينا فقال سيتي يا رسول الله يا من زان الله لولا أهلي أي بعدين إيالينا با يوكزني يوكزونني سنة تاداني daga barci li salati subhi dan ya salla asuba ma qumtul hada salla asuba ma bana ita shi ba tafarin lamma to ina zancan kiran in yi nafila tsakan dare fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawarizu Allahu akbar manzon Allah sai mulmishi har sai da hakoran shi suka bayyana summa qala to sai annabi ya ce mishi aina rahmat annabi kenan sarkin rahama yace to alayka bi kalimatayn khafifatayn ala al-lisan thaqilatayn fil mizan habibatayn ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yace to na hore ka da wasu kalimomi biyu masu sauki akan halshe basu da wuya hudi masu nauyi akan ma'aunin lada suna yin nauyi akan sukace nan da nan abin so ne kalmomin nan su biyu zuwa ubangiji ar-rahman su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tsarkakan Allah da kuma yaban shi tsarkakan Allah mai girma to shikenan sai aka bashi abin da ke sauƙaƙe wanda zai kuma Allah ya ga kaga kenan anan ma mun samu fa'ida ko mun girman zulumin ka in kana faɗin wannan kalmar biyu to Allah zai yashe maka in dai da gaske kake amma kar mutum ya dinga yin wasa ya ce yayi ya zo ya tuba wani ya zama izgire wani ya billah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma yana daga cikin shi hallo faɗin la ilaha illallah ma ita kaɗai kamar yadda zo cikin hadisi man qala la ilaha illallah duk wanda ce la ilaha illallah salasa marratin su uku fi yawmihi a cikin wunin shi kanat lahu to ta kasance gare shi eh kafaratan li kulli dhanbin kankarewa ce ta zama mishi kafara ga kowane zunubi ta kankare mai kowane zunubi asabahu da ya same shi fi zalikal yaumi a cikin wannan wani Allahu akbar dan haka eh wa'annan abuwa duka sai mu lazumce su amma kamar da na faɗi duka ba tare da mun mai da abin ba eh na na isgili kuma sannan akwai abubuwa wa'anda eh sannan kuma an ce arwaito eh cewa hadisi da aka samu cewa ala adullukum shin bazan nuna muku ba ala ma yamhu bihi Allahu al-khataya bazan nuna muku ba akan abin da Allah yake shafe kurakure da shi wa yarfa'u bihi darajat kuma yake ɗaukaka darajoji da shi to shi kenan shine isbaghul wudu'i kyautatawan arwallah alal makarih akan abubuwan ki ma'ana lokacin da ake kinyinta kamar cikin sanyi kowa yana gudun ta sai ka kyautata ta wa kasratul khuta ila masajid da yawaita sawu zuwa masallaci taki take da zaka dinga zuwa masallaci yawaita yin shi wa intizaru salati ba'da salati da kuma jiran sallah bayan wata sallah to wannan duka yana kawo duka wannan abun da aka faɗi na shafiyan kurakure da kuma ɗaukakawan darajoji to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ce ittaqillah isma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamsuha sannan sai annabi ke wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma ka ɗabi'anci mutane ma'ana ka yi mu'amala da su ka zama na tare da su bi khuluqin hasan da ɗabi'a wadda take kyakkyawa Allahu akbar ma'ana wadda take abin so kamar tausasa ma mutane kamar sakin fuska kamar yin kyauta da kuma kamewa daga cutar mutane ba a cutar su to me yin haka ana mashi kamnan samun rabo a nan duniya da kuma samun babban rabo da kuma tsira a lahira waruya an ruwaito anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in yudau fil mizan afqalu min husn al min husn al khuluq wa inna sahiba husn al khuluq la yablughu darajata صاحب الصلاة والصوم الله أكبر annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani abu wanda za a ajiye shi akan ma'auni ma'auni wanda ake auna lada da zanabi kenan ranar tashi yamma annabi ce to babu abinda ake dora shi cikin ma'auni na lada afqalu min husnul khuluqi wanda yafi nauyi daga kyakkyawan tabi'a duk abinda za a je maka na aiki na alkhairi wanda zai sa ma'aunin ladanka su yi nauyi da Allah ya ce fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya to duk abin da za a sa wanda zai ma'aunin ladan ka yi nauyi annabi ce babu abin da ya kai nauyin kyakkyawan ɗabi'a husnul khulqi kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan hali gaskiya amana rashin hassada rashin ha'inci rashin ƙarya rashin zamba kyakkyawan hali ne kirki ga mutane sada zumunci kyakkyawan hali sannan annabi ce kuma lalle ne ma'abocin kyakkyawan ɗabi'a yana kai yana riskan darajan ma'abocin sallah da kuma azumi. Allahu Akbar. Wasu ila sallallahu alaihi wasallam kuma an tambayi annabi sira da amsa Allah tabbata a gare shi an aktari ma yudkhilu nasal jannata. Menene mafi yawan abin da yake shigar yake shigar da mutane aljanna? Fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taqwallahi wa husnul khuluq. Shine tsoron Allah da kuma kyakkyawan tabi'a. Kaga nan ma kyakkyawan tabi'a ya zo tare da tsoron Allah. وقال صلى الله عليه وسلم sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace khiyarukum zababbinku ahsanukum akhlaqan sune wanda suka fi ku kyawun dabi'o'i Allah samu cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace kuma afdalu ma u'tiya al-mar'u mafificin abinda aka ba mutum al-khuluqul hasan kyakkyawan dabi'a dan haka ne kokarin zaman to masu kyakkyawan dabi'a masu kyakkyawan halin zama tare da mutane babu ha'inci babu cuta babu zamba babu hassara ga kyauta ga sada zumunci ga yin afuwa ga rangon ga sakin fuska ga walwala da mutane da kyauta sannan kuma an samu daga Hassan radiyallahu anhu yace man u'tiya duk wanda aka bashi hasnu suratin kyakkyawan kama ta halitta wa khuluqan da kuma kyakkyawan wa khuluqan hasanan man u'tiya hasnu suratin kenan duk wanda aka bashi kyakkyawan kama wa khuluqan hasanan da kuma tabi'a kyakkyawa وزوجة صالحة لما تام نجرسيا فقد أعطي خير الدنيا والآخرة أن باشا الخير الدنيا دون الآخرة وروي كما أرويت بسند حسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عن جد الحسن أرويت دقى دنجني دقى حسن كما شما دقى حسن كما شما دقى حسن كما شما دقى حسن كما شما دقى حسن دقى كما كاكان حسن تو إن الجير ود أكي Hassan na farko ana nufin ɗan sahal, Hassan na biyu ana nufin ɗan dinar, Hassan na uku ana nufin Hassan al-Basri, Hassan na hudu ana nufin Hassan ɗan Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna ahassal hasani al-khuluqul hasan ko kuma inna ahsanani Allahu a'lam. Da mafi mafi juyuwa ko kuma mafi kyawun kyawu shine kyakkyawan ɗabi'a don kuma a hassa ne to abinda aka fi jin shi kenan wanda ya fi ihsasi don kuma ahsana ne wajen rubutun ne to mafi kyawun kyawu duka to shine dai kyakkyawan ɗabi'a da haka mu zamanto mutane masu wanda suke kyakkyawan ɗabi'a annabi to khaliqin nasa bi khuluqin hasan kayi mu'amala da mutane ma'ana ka zamna tare da su da ɗabi'a wadda take kyakkyawa kuma kamar yadda kuma wani babban malami yake cewa arba'un abubuwa guda hudu tarfawul abda tana ɗaukaka bawa ila a'ali darajati zuwa mafi ɗaukakan darajoji wa in qalla amaluhu ko da aikin shi ya zamanto kana wa ilmuhu ko da ilimin shi ya zamanto kaɗan in dai yana da wannan abubuwan guda hudu to Allah yana ɗauka shi zuwa mafi ɗaukakan darajoji Allah ya ba musu alhilmu wa tawadu'u wa sahau wa husnul khuluq wasu abubuwan nan hudu su ne juriya da kasantar da kai da kyauta da kuma kyakkyawan ɗabi'a to Allah ya ba mu duka wannan bijahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi mai albarka mai babban ma'ana wanda tirmizi ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne kyakkyawa wanda yake ingantacce wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh